إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markar ahalus sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 25 ne ko? biyar ga watan na zulkada hijira shekara 1444 wanda ya dace da sha hudu ga watan shidda 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha tara na 20 da kuma? darasi na ishirin cikin littayin siffar sallamar sallar sallama tun daga kabbara har zuwa sallama na wadanda albanin wallah darasi na 120 a kayan na akwai tambayoyi ta farko alama da wani ɗalibin ko itidiya ne yana magana tsari na lakwal an aka zo idan mushe ya shigo ko mushen ma ba musulmi ba ne ba kawuri ne in ya shigo suna tsayuwa to shi zai tsaya ko zama zai yi tunan ta rage gare ka kai da kake da bakin shi duka wa'idi da yake zauwa kan wannan mas'ala yana zauwa kan wanda ke so a tashin mushi tun daga duniya ya kama gidan zama a wuta duk wa'idin yana zauwa ne akan wanda yake so wanda ake tashin ma amma cewa mai tashi in ya san zai cutu game da tashi ya yi ƙoƙarin kyamar abin da zuce shi da akwai tabbas inda idan muka tashi ba wani abu zai yi wa kana ko kamar da kace kai dalibi ne kuma shine mushe ka ga yana bata ma duk karatun da kai gaba daya ina mai da ka baya gaba daya wannan kai kokarin kurin tunda ba ku yi wani ko su jira zai a gaban shi kurin kai ne zai waka dukkan da ruwa ci kurin Allah wa sai maganar cewa ran juma'a sukan kai sha biyu da rabi kuma idan suka ce su kai sha biyu da rabi wajen amsa abinci suka samu makara a sallar juma'a zai huto tun sha biyu to hutarwa sha biyu ko sha biyu kadan wannan kai dai juma'a ka tabarka juma'a ka tabarka din halin da za a yi kuma ana samun juma'a da samun raƙo'i ko da raka a guda ta juma'a kenan kai ka san tsarin da za ka tsara yadda za ka fito dai ka samu sallar juma'a akwai masu kawo cewa hudu ba bata daga cikin wajen shin cin hudu ba yin hudu ba rukunin juma'a ne kuma ba ce ya kuma masu ce a yi hudu ba biyu kamfashin raka a biyu ce ta azawar kuma a yi raka a biyu cikon wancan wani ba gaskiya ba ne hudu ba ba raka abin bace ba don za ka iya zauwa ba ka samu hudu ba ba ka samu raka a ɗaya ma kun ka samu juma'a wata rana na ga umar bin khattab yana shugabanci usman bin affan ya shigo masallaci umar yana kan minbari ya ce mai daga yana ya yanzu ta wula yana can wasu harkoki suka dami suka shuki hankali na bai so ba yanzu kuma yanzu ba wani ko kama ake ba ko wanka bin ba a takaice dai rizikai hudu ba bai daga cikin sharaɗin samun juma'a kenan mutum shi san tsarin da tsara da ya samu da illa shi kudu bai da muhimmanci da abin da ke cikin shi kuma sai wani cewa darasi da muka yi sati da ya gabata bayanin da muka yi na kusan hadisinmu na ƙarshe cewa na sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare kama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbah yayi qiyamul layl a wani dare da aya guda yana kunkuma wannan aya in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wannan tana bayanin annabi Isa alayhi salam a hilin kiyama game da al'ummar shi cewa Allah idan haka musu azaba akan laifinsu bayan ka ne dai ba wani magana amma dai kuma ka gafarta musu kai Allah magwaye ne mai jin kai ne wannan aya abin da yake ruwa da makaranta yace biha yarqa wa biha yasjud wa biha yad'u da wannan addu'a yake ruku'i da ita yake sujada da ita yake addu'a shi da garin Allah ya waye Abu Dharr yace ya Rasulullah baka gushe ba kana karanta aya guda har garin Allah ya waye ka yi rukuni da ita ka yi sujada da ita kuma ka yi addu'a da ita alhali ka da alamu kallar ƙura'an kulla alhali allah ya san da ka yi ƙura'an gaba ɗaya amma ka taƙaita aya guda ya ce wallahi wasu da wannan abin laufa alhaza ba a tuna da waje na alai inda har wani a cikin mai wannan abin da ya ba mu haushi mana da mun ɓata ne kan aikin shi sai yake ga musu cewa ni na roki Allah ne mai girma da buwa yaban ceton al'ummata kuma Allah ya ban wannan ceto wannan ceto saman mace don Allah ya yarda ga duk wanda bai shirka da Allah ba nan magana tambaya manzala yana karanta wannan aya a ruku'i a sujada yace da ita yake ruku'i da ita yake sujada baya abu ne sananne kuma ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida shi karan kanshi kuma abu huraira yana cewa nahani khalili an aqra alqur'ana raki'an aw sajida masoyina annabi ke zarga ji abu huraira ke cewa masoyina sallallahu alaihi wasallam ya hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada kaga shi yace an hana shi kuma shi ma ya hana nan kuma an kawo yana karanta wannan aya a rukuni a sujada da addu'o'in shi na malamai magabata sun kasu kan meye ma'anar wannan magana wasu abin suke cewa cewa wannan za a ɗauke shi kalma ta addu'a da yake yi ta neman ceton al'umman shi da abin da ke cikin addu'a magana ta biyu ce ƙari cewa ya yi wannan abu ne kahin a hana shi karanta ƙorani danar sallallahu alaihi wasallam ai bai aiki masu buharar hawa inu illa wahayi yuha wanda asalin komi halaka ne sai abin da aka hana nan kuma ta nu'itu ka kenan hannun daga baya zo hannun daga baya zo aka hana shi yin kenan zai yi wakana kahin a hana shi yin karatun ƙur'ani a sujada wannan abin ya wakana magana ta biyu cikin uku magana ta uku da albani na mawalla shi iya cewa wannan wani abin ya khas da yake ɓanta a wannan dare kaɗai akan wannan mas'ala ya halitta gare shi ya karanta wannan aya a wannan hali kadai shi albani haka ya tsaya to gaskiya magana biyu wannan ta ƙarshe ta yi zama ƙari akan waccan ta cewa wai ana yin addu'a ce da yake bayan an ce biha ya raka wa biha ya sujudu kenan dai aya ce kenan maganar harko cewa kayan haramta ta biyu da albani wannan cikin albani ce da mawalla can sun ce ba a samu cikin magabata waye wannan magana kudin shi ya yi wannan hukunci akan cewa eh annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na musamman aka mai a wannan dare Allahu a'lam wannan shine kan abin da ya gabata kan wannan mu da mu sani abu ne sananne ba karatun qur'ani a ruku'i ko sujada kuma an hana bayan haka akwai mas'ala ta aka ta usul wanda idan hani ya zo idan aka samu sabani tsakanin fi'il wal qawl ana rinjayar da ƙawar alfi misali na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ayi kaza ya ce ka ayi nan kuma haka ce yayi to ana rinjayar da ka ayi wannan akan yi saboda yi akwai hususiya ko da yake kana hususiya wannan bai zama to dalili ne dan yayi kaza ba shi ba zai turo wancan magana da ya hana kenan yanzu misali nan mun yi magana abin sananne akan maganar sallah an an taso daga sujada zama iri biyu imma alika'a imma iftirash tsakanin sujada guda biyu zama iri biyu ne imma ka yi zama kan diddige ko ka yi zama kakkawa ka ta hagu mu da ka ce iftirash ko alika'a haka a sunna abu ne sananne a zaman harko abinda ya kari a yi zaman iftirash zama a kan kawa ta hagu a zama na biyu a yi zama kan mazamna kan takashi kenan a zamana a yi tahiya to yanzu ko haka duke ba amma yanzu misali wani sai ya gani wannan samu matsala ta ciwon kawa sai ban na irin wannan zama ina ke zama kan takashi na gaba ɗaya ko a tsakanin soja da guda biyu ko ta yi warkwa sai ka ce kaga nan abin da yake da hori amma ni ban da iya wannan ni ba wannan Allah duka ga mu kuma abin da shi ka ni ban da iya wannan zaman amma shi kamata a yi to yin kai na ka ce na ce kuma ka ce tunda za ka aiki abin da nayi a ba ruwanka abin da nayi me ya kace me ya kace da za ka yi shari'a ka ce kai kiran ba aiki na za ka aiki da shi ba baka aiki da aikin da abin da aka ce ga shi ake yi ko na san abin shi sai ka ba ku sabta Allah wa alam dai amma dai kai da na karanta da kai ya ake abin nan kurin kai da wannan shine maganar haka nan masala sananna ni na kan ganin rishin dacewa ko halittin jami biya masallaci ko malamai masu ganin wannan yi kaji na magana ne su gwamnati muna jami ainihin sallah da fara kowane zuwa biyu ne zai tura shi zai haka ya kai ga zakawar sallah wani lokaci kuma ka ji kuma ana kan wani lokaci baka gane ya ma wasu kuma gwamnati ta rashin tsari kuma zan misali mutum ya sallah shi daya kun zo kusa da bai san da kuka kurin buhari kuka kabara kuka kusa da bayan shi yana ma wuri ne da ke ba ƙarfi ba iyawa ne ban daga murya in ta zai sani ba ko matsala to wani abin da haka iyawa suka ce ai malin iliya ya ce ba ai jama'a ma ya suka jama'a iliya masallaci kaga wannan ni ba ni na ce a su ba na sallah suka suka biyo bana sai ga ina ya kace daidai a takaice dai mas'ala ta ana rinjayar da kaul akan fi'il abin da mas'ala hudi ne ko hani ko aikatawa a yi ko ka a yi ne da ya hudi da aikata abin duk ana rinjaye da hudin a kan aikatawa tukun wani kenan ƙari ne akan wannan mu dai mun san cewa an hana mu karatun ƙura'ani a rubuyi ko su da kwan mutsaya yanzu za mu tashi ya ce ƙalala horajin muna cikin kenan babu ya ce ƙala lahu rajul wani ya ce ya rasulallah inna li jaran ya ƙumun lail wala ya ƙara illa ƙulhuwar la'ahad yuraddiduha la yazidu alaiha ka'annahu yuqalliluha فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها لتعجل ثلث القرآن wani mutum ya ce ya rasu ya manzan Allah ya cikin sahabai ya ce ina nijaran ya ƙomin lai ina da wani makwabci wanda yana kiyamullin ya tsaya cikin dare da sallah amma wannan makwabci nawa wala ya tsaro illa kunun bai kunun da komai kunun da kunun kunun kunun da rage sai kunun da hannun kaɗai yake su ta ikilas yuraddiduwa ita yake ta konkomawa duk tsaye wanda ya ta cikin yake ya ta kayan fitar mai ta ya ce yuraddiduwa la yazidu alaiha yana konkoma ta bai ƙara wata sura kanta ka'annahu yuqalliluha shi ba da wani labarin ya ba da wani labarin kamar yana ga abin ya kada ya ga abin rulla kadai wannan lawa kadai ya ga kada da ke shi ne daga shi karkarar da sai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi wallazi nafsi bi yadi naran sai da wanda rain ake hannun shi Allah ke inna ita wannan sura la ta'dilu thuluthul qur'an tana daidai da sulusun ƙura'ani ɗaya cikin uku na ƙura'ani kiyan tana da muhimmanci tana da girma ƙarya ta sura ce mai girma nan kenan halitta maimaita aya guda ko sura guda diya tabbata ba laifi ba jima kaga wannan iya ɗauke maka matsala ko wahala ta kana kiyamun lai ko ta hajjur kana buɗe ƙura'ani wani aiki daban da ya same ka faƙar mata sai mai ƙura'ani kuran ka karanta abin da ka iya kuran ba lahi in baka harda da yawa ka ta maimaita wata sura ko aya ba matsala ba ce ba kuma da yanka liba kaga kaga lullu wacce kadai gobe to ga darajar ta kuma gaita da yawa kaga ladan ma da yawa kai kana kama na fice kadan a ga ta kadan ba wahala shi qur'ani addini bai bai da kumci gaskiya sai mutum ya ba kan shi wahala tun dai neman lada ne akwai hanyoyi da yawa wanda Allah sauke ma bawa ba tare da ya sha wahala wannan shi ne abin da ta karantar da mu halatta karanta sura guda ko aya guda can na ƙarshe aya guda nan kuma sura ce guda kurin a ta kunkoma ta ba na ibadu ba ya ta kunkoma aya guda ita kai ya baka hadar da yawa ta wai ta kunkoma aya na ga magana surori ko sura ka dole na karanta ma abu ne mai sauki kai sallaka ta kiyamun layl cikin abin da kai ya ba tare da kunci ba kuma ka damu kowa ba Allah ba mu ladan wannan sai salatul witr wa watar salatul watar shafi'i da wutiri muke cewa domin ana kiran wutiri ko watar da magana kurin mara mara shi ne wutiri da abin da yake amfar amfar abin da yake bai dan uwa to ana kiran wutiri ba wai ana ne mun doka ko raka da ce a uku nan wutiri ce biyar wutiri ce daya wutiri ne uku wutiri ce biyar wutiri bakwai wutiri ne tara wutiri ne hajjo sha ɗaya ya ta kayi wutiri sana ya yi wutiri a cikin wutiri shi zaman doka fiye nan shafa'i da wutiri kuna haka ake ɗaga kuna kayi shafa'in ka da wutirinka shi ka a wajen mutane an ƙare sallah kuna an ba a ramadana ba babu wata sallar dare kurin ya taɓo alhali ya halba zai ba ne ba amma ba haka ba aka ce kurin kuka abubuwa ake nan za mu ga abinda ake karantawa a raka'a uku ta ƙarshe da na salama yakan yi raka'a biyu biyu biyu ya sallama yakan yi raka'a hudu ya sallama guda yakan yi raka'a takwas ma suka sai mutum ko ruwaya wadda sai ya yi raka'a takwas ba zama sai a da takwas ya zama na ya tahiya ta kwaye tashi ya kawo ya kawo na raka'a ya yi kodin ya yi raka'a tara da zama guda tara kama wancan ke zama wa tara kurdi zama guda kurdi sai dai tara zungur ka abin ka gaba hukunci wani ya ci a shi da za ka yi kayan wancan a kuma ya wannan ko ne ba wani hukunci kan abu shi daɗin irin da tayin iya mai da ta samara ya kan abu addini baka zama ba kawai ba kawai ana zama ɗan waye kan abu ba da matsala da wani hukunci gima da shi kun ka sai ya dace da zakon shi ya ce kaɗai zai wacce kun ya karanta hanyar guda ya karanta ya ko ba ita ba ba ba da kai ita ka saba wa Allah ka saba sunna to ka ka kanci ko ne dai abu ne wanda yake babu matsala babu kunci cikin shi duk wanda kai kurin Allah amsa aiki to nan zai ga mana illa abin da yake cewa wanda zai raka uku yana kana iya raka uku kai zama guda ka tabbata sunna kana raka'a biyu ka yi sallama ka tashi kawo raka'a guda abinda aka hana ba a yi baka raka'a biyu ka yi tahiya ka tashi irin na magariba ka wata raka'a ta uku annabi ya hana kwata da magariba annabi hana ya magana ya hana ba a yin raka'a biyu a yi tahiya ba sallama a tashi a kata uku a wutin wannan magariba kada ake makara ko ka yi uku da zama guda ya halitta ko ka yi biyu ka yi zama ka yi tayya ka salamce ka gata uku mun da ya tabbata amma a yi raka a biyu ba sallama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ya ce kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi rak'ati al-ula sabbih isma rabbika al-a'la wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha قل هو الله أحد وانا أركع كتوتري ينا كرنت أنا صلى الله عليه وسلم أركع وهرقو ينا كرنت سورة الأعلى سبيث من ربك الأعلى أركع تبي قل يا أهل الكافرون أركع تأكو قل هو الله أحد يسأل سيتاي وكان يضيف إليها أحيانا ونلوكت يكن جمعوا قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس kenan nan iya karantar da kai ba ka'ida ba kullum bane ba sai ya kula uzai na ta wani lokaci ne ta gama kenan yana ikhlas kadai ko na wuce shi ya karanta ikhlas kadai ba tare ba da ya kawo ma'awaza amma ya kai ko ne duka na ga halitta kana ya karanta kun kullu kadai shi kenan magana ya ƙara la'uzai shi ne magana kwana duka kuma da kaga wuraren da ke ga maka da misali da tun abin ko mara jikin abin yanzu sai yake cewa wa marratan ƙara a firaka a tilwutar bi mi'ati aya minan nisa wa amma wa amma raka'atani ba'da al-witr fa kana qara'u fiha idza zulzil في الأرض وقل يا أهل الكافرون nan ya ce wani lokaci ma ya karanta a raka alwutirin ya karanta aya 100 ta suratun nisa ka gani ba dole ba da yawan ta suratun da kace ma aya ya karanta ya karanta suratun suratun ala kadai ya karanta sabanin ta nisa ma aya 100 kuma a wutirin kaga babu wani matsala lamarin duka kuma ya tabbata ne ya yi haka ce ga dai wuraren madaga makar sa'i ahmad suna da sai ko ne ya tabbata ya ce amma rakawoyi biyu da yake yi bayan mutiri yana karanta musu idza zulzilatil ard da kuliya azurkar a ƙasa lamba ya kuma ƙasa ya ce sabata hatanar raka'ata fi sahih muslim wa ghayri wannan raka'a biyu ta bayan mutuni ta tabbata a cikin sahih muslim da wani muslim don sai muslim yace wa huma tanafiyan qawlu sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-layli witra wannan raka'a biyu zaka zahirinta ta kore fadar annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ta zama to wutiri shine ƙarshen sallar dare to nan an ce yayi wata raka'a biyu bayan wutiri kake nan wannan raka'a biyu ta kore wancan hali da yake nan ko tunda yake a cikin wutiri nan kuma an ƙara kan haka kuma ce wannan ruwaya ta cewa ku sanya wutiri shine ƙarshen sallar ku ta dare ya ce ruwa ce da imamul bukhari ya roto musulmi ya roto duka sun zo da wannan hadis ya ce wa kad ikhtalafa ulama fi tawfiq bain al hadithain ala wujuhin lam yatarajja indi shay' minha albani rahimahullah ke cewa malamai sun samu sabani akan hada mabambantan waɗannan hadisai guda biyu ya za a gama su tattare nan ya ce a sanya wutiri karshen sallar dare nan kuma ya yi wata sallar raka a biyu a bayan wutiri kuna ya tabbata kaudan wa fi'ilan a waɗe kuma a aikace ya tabbata yin raka a biyu wani nan kamar gwacin magana ta magana fi'il ya ce albani ya ce wannan magana lam ya tarasha indi she'umina magana wace ni dai gaskiya a wannan magana ta malamai har yanzu ban samu wurin jaye a cikin maganar biyu wacce ce yin za'ayi ko barin shi dai haka bi samu ba wadda zai karkata farkon lambari haka yi wani ya ce wallawa ce summa bayan iya cikin halin rashin san ɗaukan mataki kan rinjaye da yin ko rashin yin ya ce wa ƙabtu ala hadisin sahi ya ce he na samu he na game da hadisi ingantacce ya amur bin raka'atai ne ba'adar wutar yana umarni umarni ma zo na a yi raka'a biyun wannan bayan wutar kaga can matsalar a can can fi'ili ne ma alƙawun ko can ya ce ku sanya wuturi ƙarshen sallar dare ya ka samu kuma nan ya yi raka a biyu a bayan mutumi a yi kuma magana hukun da muka yi kanar zaharin da ya yi kan aka kan fiye da ko shi za ka shi sa ya tsaya shi a can ya ce ya yi ruwa ya karara matsala yana umarni da yin wannan raka a biyu a bayan mutumi ya ce faltaka al'amuru bil fi'il yanzu aiki ya gamu da umarni ya gamu da aiki ya hudi ayi kuma ya aikata kaga shikenan yace wa sabata mashru'iyatur raka'ataini linnas jami'a kenan ya tabbata shar'an shar'anta maka raka'a biyu kowa an shar'anta ne yi bai da maka da fassara an shar'anta wa mutane raka'a biyu gaba daya ya ce wal amurin awwal to idan wannan ruwaya duka ta tabbata kuma an shar'anta yin raka'a biyu bayan wutiri to me maganar sa wutiri a ƙarshe da aka ce a sa ya ce wannan umarni da ya yi ku sanya wutiri a ƙarshen sallar dare yi hamada al-istibar malam abin da ya yi ne abin da ya yi mustahabbacin a sa ana iya raka da wuturi amma a sa wuturin a ƙarshe shi ya yi magana ke shi ya yi mun gani mana ko shi ya yi wuturin a ƙarshe amma yin ba laifi ba raka a biyu amma na ka ce falamu na fata kenan ba magana turi ba wanda turi ko na iya wurin shi ya ce wadda ƙarshe tuhu fi sahiya a kan hadis alifa tusumiya rakar tusumiya ya kawo hadisin a hadisin silar sai ya tashi hadisi na ƙarƙashin dubu da litar da hudu ya kawo magana ya ce walhamdulillah ala tafiki muna ma Allah godiya da ya mana muwafaka samu daidai yanzu sai mu shiga salatar juma'a ita kuma mai aiki a cikin ya ce salatar juma'a kana sallallahu alaihi wasallam ya ƙarau a hayanin في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية dindai kaga ya tabbata ya ce a nasa wata rana kanar ya karau a hayanin wani lokaci ya kan karanta a raka a farko ta sallar juma'a ya karanta sotar juma'a a raka a ta biyu ya karanta zajakar munafiku a raka a ta biyu wani lokaci wani lokaci da wakil zajakar munafiku a ta biyun ya karanta har a ta karanta sulfashiya shine badala gambacin munafiqun wa ayanan kuma wani lokaci ga abin da babu abu guda ya karo fil ula sabbih isma rabbikal a'la ya karanta ta a tabi ya karanta hal ataka hadisul bashi wannan shine abin da yake karantawa daban-daban dai a sallah ta juma'a sai salatul idai sallar idi su kuma me aka samu yana karantawa a cikin su kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka hadithul qasr yana karantawa a wani lokaci a raka'a farko ya karanta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta biyu ya karanta hal ataka hadithul ghashya wani lokaci wa ayanan wani lokaci kuma ya qara'u fiha biqaf wal qur'an al majid da waqtar batta sa'atu wal shaqqal qamar wani lokaci sai wannan shine kenan abin da ya kama abin da ya samu abin da ake karantawa a wannan sallah ta idi ita ma daga babu gana guda sura guda ya ta kanzar sai salatul janaza sallar gawa yace as-sunnatu an yaqra fiha bi fatihatil kitab wa sura wa yukhaf wa yukhaf wa yukhafat fiha makafatatan ba'ad takbiratu ula abinda yake sunna an ya kara fiya a karanta a sallar gawa a karanta fatihatul kitab ya ce wa sura hadda sura lamba ya maka ishara a ƙasa sai ɗan bayani shirin wannan magana yace wa hadha qawl imam shafi'i wa ahmad wa ishaq wa bihi akhadha ba'd al-muhaqqiqin min al-hanafiyya al-mutaakhirin wannan magana ko wannan hadisi ita ce maganar imam shafi'i da imam ahmad da ishaq ibn rahuya kuma da wannan magana wasu daga cikin malamai masu bin diddigin magana hanafawan ma masu neman gaskiya ba ta kalidanci ba su ma bayan bincike hannufa ƙarshe sun tafi kan wannan magana karanta fatiha da sura wa amma qira'atu surati ba'daha fa huwa wajhu min inda shafi'iyya wa huwa al-wajh al-haq na ai magana bi ce ina karanta fatiha da sura sai gaya maka karanta sura wannan shafi'iyya ita take kan sura kenan hanabila da hana masu ce ana iya karanta fatiha bakin fata suka da bakin suka sura wasu kuma ce wannan magana ta shafi albani ke cewa wajen haƙƙo magana ce ta gaskiya a billi ba nan menene yake so ka maka karanta ka samu a malikiya ta ta shahara a nan san duk abin da ya shahi ƙur'ani ba a yi a sallar gawa ba a wa ba ya kan kabari ba a wa mace da ta ƙur'ani ko suka ce ma a karanta ya san suka da wala kuma ta kuma masu alama ta kuma akwai ruwa wannan da ta shahara ta kara ruwa san alama ta kuma karanta da tun ku ya sun wasu su yi a wajen iya cin shi lahiya wasu su yi a kabari a ci a karanta sun wa iya san a karanta mai sun to wannan na ɗaya ma ruwa ba ta da inganci kuma ka cima kuma kan mazhaba a mazhaban malikiya babu karanta qur'ani da gawa ko a sallata kaga malamai suna rike abin anan da sunan waka amma ya san amalike ta kuna mai tabbata sunna ba ba ma da zai kama ka amalike imam malik bai da ba ka karanta qur'ani da gawa ko daren ko a waje ko a kabari ba karanta qur'ani sam a wajen malikiya kullun da yusuke kullun suna karanta kullun sai suka saba ana yi al'ada ce amma ba sunna bace ba ta manzon Allah kuma ba sunna bace ba ta shi maliki kullun da suna karanta kullun akwai suka samu ruwayoyi ruwayoyi ne ba su da inganci duka ma ɗaya mai inganci ma da ɗibi mamu juri duka ba ruwa da inganci ku karanta wa mutum kwasin fata ina ga wannan ya kawo mai rata sani ya kawo magana imamu shafi ce ba shi da inganci a tare da abin imamu shafi ba shi da inganci a takaice dai sallar gawa akwai karanta sura akwai karanta fata sai a nan sai yake cewa bayan ya kawo sura sai ki ga maka inda wannan magana ta zo ya ce imam al-bukhari ya kawo wannan ruwaya ta karanta wannan fatiha ko da surar haka abu dawo haka imam ibn jarud duk wannan sun kawo ƙarin sura to walaysa tijaratu shadatun kama sa mun toye wannan ƙarin sura ba kada wata shaza ce ta za'awa a ta tabbata ba kada wata shaza ba suna da bariki ta ta tabbata nan mene asali wata rana cikin sahih bukhari akwai ruwaya wanda abdullah bin abbas ya sallagawa asali sallagawa ba a bayyana karatu a hili karara amma ran nan ya musallagawa sai bayyana karatu ya karanta fatiha da ƙara zikce musu inna ma sana'atu hada li ta'lamu anha sunna ibn abbas yace nayi haka ke na bayyana da gangan don kusan cewa karanta fatiha sallagawa sunna ce kake da haka kuma ga shan ruwaya sura ma annabi yakan karanta sura ma bayan fatiha kenan sallar gawa abu na farko bayan kabara ta harma za a karanta fatiha da sura bayan kabara ta farko ta biyu da kan ta aka fata wannan aka mu janajin albani da ya ya jero su a raka'a ta biyu a karanta salatu salatu ibrahimiya za a karanta a raka'a ta biyu kabara ta biyu ta uku ne kabara ta uku ayi addu'a kabbara ta hudu a yi addu'a wanda shi da cin addu'a da take da ta kunshi kowa ba ta da abubuwa da kwanon ko mace ko yaro ta alama ga fili hayyina wa mayitina wa hajirina wa gharibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa insana alama man ahya tawlina fa ahya ala salam wa man tawfa tawlina fa tawfa ala al-iman allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudlina ba'dahu in namiji na mace ce Allah ma za ta harimu nan ajarha wa la tudunna ba'da wannan cikin addu'o'i amma da abu ya mata wuri akalla Allah ma kullu warhamu Allah ma kullu warhamu bayan kabara ta uku hatta da kama mace in mace ce Allah ma kullu warhamha Allah ma kullu warhamha ai wata kabara kuma har bayan kabara ta uku akwai addu'a na ku zaka kabara ta uku addu'a ya tabbata addu'a bayan kabara ta uku ya tabbata wannan shine kenan abin da tabbata a sallar gawa sai ta yi hafi ta biya mahafata ta masu iya yin ta a ɓoye bayan kabbara ta wuri ko sura a ce ko ibn abbas ya bayyana dalilin karantarwa ta ce ina masana'atu haza da ta'alamu annaha sunna na yi haka ne don kusan karanta fatiha sallar gawa sunna ce sai wannan shine mas'ala ta sallagawa sai kuma yanzu mas'ala ce tartilul qira'ati wa tahsinu sawt biha magana ta qira'a murattala jera karatu daki daki karatun qur'ani a sallah ayi daki daki kuma ayi kyautata murya ayi murya mai dadin ga'iya a ji dadin karatu bala'i bane yace wa kana sallallahu alaihi wasallam kama amarahu Allah ta'ala na warattil qur'ana tartila wannan umarni da Allah ya mishi ibn Allah yurattil qur'ana tartila yana karanta qur'ani daki daki la haddan wala ajala ba gabgab ba haddan dai ga aka to ba ba ba ba tsayawa ba zaugawa babu sai ana bin gasu da dake daga tartil yace mufassaratan harfan harfa yana qira'a a bayyane harfi kalma kalma duk wata kalma kada kalma ɗaya da yace yanda yake ja yake tartil hatta kana yurattilu surata hatta takun hatta wala min hatta wala min zai jin sura gajera hatta hi wata wajen da tsawo tsawo inda ke jan karatu wa kana yaqul sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuqalu li sahibul qur'an iqra wartaq warattil kama kunta turattil fi dunya annabi sallallahu alaihi sahabbai za a ce ma ma'abucin qur'ani masanin qur'ani gobe kiyama za ta iqra wartaqi ka karanta kai daraja kai sama iya karantawa iya sama ya ce ana ba shi daraja gwalgwadon abin da ya sani da ke karanta ka yi sama ka samu daraja kamar yadda kake kake rera shi a duniya karanta a nan lahira a yi likiyama karanta yadda kake karantawa a duniya ka rera shi ya ce a cikin fa'in manzilak inda akhir ayatin takarwa matsayinka ƙarshen ayat da ka haddace mai ayat karanta zaka ke daraja kololuwa nan wata daraja ce ta makarantar alkurani ba don cewa ba dolewa shi ne ko ya yi kowa ko ya yi a irin daraja ce mazana ke ba labarin darajar mujahidai ɗaya ce tsakanin ta ɗaya shekara ɗari ba ta su gabanci sun kwata su kowa da irin darajar shi wannan ɓangaren mata ƙurani akwai ta masu azumi akwai ta masu jihadi ga su ƙura da ya kuma ƙololuwar tattama nan wata kima ce ta makarantun ƙura'ani ta filin kiyama ya ce wa kane ya mutu ƙira'atahu inda hurufin mad yana jan karatu a wajen madda fayamal bismillah bismillah wa rahman bismillah wa yamad ar-rahman yace ar-rahman ar-rahman bismillah ar-rahman ar-rahim wa yamad rahim من وطلع النديد makulun nadid iya jan di nadid iya ja wa ba za ka na makamantan wannan yace wa kana if ala rusul ay kamar sabaka bayanu kamar sabaka bayanu yace iya tsayawa a ƙarshen kowace aya daki daki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin بدا بسمنا الحمد لله رب العالمين ما نعمل كل يا جماعه اكو بن قراءه الحمد لله رب العالمين يا جماعه اي جماعه ايه اكو هدو وسا اكو بن قراءه sun ya gama aya uku hudu wasu masara ma ya gama da yawa su ma duka masarawa wata kira'a ta tangim na masarawa kaji wani kira'a ta saba sunna sai da tana jin dadin ta ma ta saba sunna kira'a gama aya kama aya ana yi ta maka qur'a tana yi shi na albani ke magana ina ga a can baya karanta ya yi bayanin cewa abin mamaki wannan abin kaka yi mamaki da awam za ga makarantar ƙorani sanannu mashahir amma suna sa wannan sunna ta karanta ƙorani gama ayoyi da dama amma ana ga shine gwanin takin annabi ya karatu aya aya sai ce wa kana ahyanan yurji sautan wani lokaci yakan yi konkoma murya to nan menene abin da yake kwatanta wannan tarjikin ya ce yana kwankoma muryar shi kama fa'ala yau mafata maka kama yadda ya yi a buɗe maka wahuwa ala na ƙatihi a kan taguwa shiru shiga maka ya ƙarar surutul fata ƙira'atar layina وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا يا ايها المدعي tunan me ake ni da tarji'i kin yace min tarji'i daga abin da kai yace yurinji wata kalma ba ce yace yurinji sautahu yace qala hafiz taqrib me ma'anar tafsirin yurinji sautahu yace hafiz bin hajar iya tafsirin wannan yurinji tarji'i kin wannan yace huwa taqarub durub harkat fil qira'a shine kusanta harka wajen karatu a kwata mata wata haraka tsakanin fata da dam dan kusan harka kamar harka guda zuk kama da juna harkokin duk da ba ɗaya bane ba wa asalu at-tardid asalin kalmar daga tardid ne yace huwa tarjibu saut konkoma murya ترديده بالحق أمد أقومكم مريا مقوبر أم قال بأن هم جيران دبارا يتقال مناوي وذلك ونم إر ون ترجي أنا سامن شيء إن شاء غالبا أن أرحية وانبساط الوقت متلك تكين نسوة دهوتو تكين نسوة كلام يسام ونم نسوة إر ونم صوت الترجي يتقال مصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حز وافر يوم فتح wasu manzana salama ya samu wannan nutsuwa cikakka a ranar buɗe maka a ƙasan wannan da ya ce da ya ce haka za da ya ishara ɗaya ya ce ƙada hafiz cikin shanin ƙaulu a wannan da ya kama kana hakin wannan ya ce bi hamzatin mafatuhatun ba'da alifu sakina summa hamzatin ukhra kina a a a wani kana shekhu da aliyu ƙari musulhu an gairar hafiz su mu kara mata wani azhar shi ya ce shi ne salasa alifatun mamududa wanda ya san abin mudu aka ce alifatun salasa alifatun ma'ana kamar madda madda uku kamar ta harkat uku kamar ji aka ce aka ce nasa abin da zai madda harkat ke na uku madda wadda take to a nan shi albani na ji wani darasin shi a aikace yana ana mai wannan munakasha kan wannan maganar ana tattaunawa daga cikin abin da yake kusa da maganar misali an ce yakan suka fata ku misali na in suke fasara tarji'ikin don aka ta tarji'i misali inna fatahana laka fatahan mubina shi ne wannan maganar abin masu cewa ya hausa akun wannan eh إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهديك صراطا مستقيما وانصرك الله نصرا عزيزا an gadi ba fata shi ta batai har karshen ta ne har karshen ta ka take a jere a a ne har karshen ta ita sura ne haka nan karshen fata shi ta batai duk gadi ba tun da farkon ayata har karshe ta ga ta aliba karshe akwai irin wannan jam cikin da ta yi kenan wata sura irin wannan jam to nan wata ya ce a'a in aka ci ta da alifa ta nan kira a nan jawili kenan misali inna fatahana laka fatahan mubina ba babu babu tardid eh babu tardid kurin mubina asali a irin wani wuraren ba a ja mutane a kira haka kurin na mutane da fatahan mubina ba a ja wurin ko to amma annabi wani lokaci yakan ja yakan kenan madda uku a wurin amma a wajen wasu don me yasa magana ganin cewa iyakan taguwa sai suke cewa dalilin tardidikin da yi masu cewa hamza cikin hamza ce ana tafiya ne inna fatahna laka fatahan mubina wannan haka malamai magabata suka yi bayani haka tafsir magabata kan masalolin kenan akwai masu ganin jan ne yake uku madda uku akwai masu ganci a ya samu wani tarjirkin tarjirkin saboda yana kan dabba ne tana zuzzuga shi iyayi mustaqima Allahu alam to shi dai yana ce wa kana amru bi tahsin sawt sun aikin kwarai a tumuje da abin da wani sai ya ce wa kana ya amuru bi tahsinin saut bil qur'an annabi sallallahu salama yana umarnin a kyautata murya wajen karatun qur'an ayi karatu mai daɗi a ji daɗin kana karanta ka iya bakin muryar Allah baka ka gyara muryar ka tsaye ma'ana ka kyauta qur'ani da muryar ka kwarai Allah baka murya mai kyau kai kira bi daɗi an kuma ka ce da haɓuriya ya ce fayakul zai yi nun ƙor'ana bi a sauwacin kaji ya ce fa'inna sautar hasan ya zidun ƙor'ana hasan ya ce nasarar kama ya ce ku kawa al'ur'ani da muryar kaji ke wani allaba murya ana so ya kasu mai daɗi ku kyauta alƙwari da muryar da Allah ba ya ce fa'in na sautar hasan ya zibin ƙura'an hasana domin muryar kyakkyawa tana ƙarar ƙura'an da kyau kai waya ƙul yana cewa ina min ahasanin nasu sautan bil ƙura'an allazi za ta mai tumuhu ya ƙara hasibtumuhu ya kashe ba ya ce ina na san nasu sautar da ƙwarar wanda ya yi kyawun murya wajen alƙurari maza na ce allazi da sami tun ya kara in kuna ji iya karatu hasibtumu rikshar za ku tsammanin iya jin tsoron Allah mana irin kira ta nutsuwa da kushu a cikin ta ku alama iya jin tsoron Allah domin ka san kira tana kana kama zuciyarka wa kana ya'muru bi taqallib alquran annabi kuma yana umarni a waka qur'ani a waka a rera shi a waka qur'ani a waka alquran an san waka qur'ani yana cewa ta'allamu kitaballahi wa ta'ahadu wa qatalu wa taqannu bihi فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخالف في في العقل في العقل في العقل yace annabi ta ku karanta alqur'ani ko ku kula da shi eh ku mallake shi kuma wata ganin ku watsa shi ku rera shi yace na rantse da wanda raina ke hannun shi qur'ani da gaugawa kubcewa akan rakuni a cikin da bible nan me ma na magana makaranta akan ta gaba sai ke cewa a nan akwai lamba uku akwai bayanin tambihi da ya ce in kalaba wani hadisin da ya kawo na na maganar wadda sadda haka ne zirku ana haka nan murya kikiya tana gyara alkur'ani ya ce in kalabar hadisul awwal ala ba'adu ruwa farawahu bilafaz zainu aswatukum bil qur'an wasu wannan ruwaya da mazala ce zayyinu alqur'ana bi aswatikum wasu suka kawo ta da lafazin zayyinu aswatakum bil qur'an ko kawata muryaku da alqur'ani kira kamar za a ce alqur'ani da ayyar murya kan gari ba wannan ba ne zamu ruwaya ba haka bace ba zayyinu alqur'an bi aswatikum yace wa huwa khata'un bayna riwayat wa diraya wannan kuskure ne na malamai wajen dauko magana suka dauko ta to magana suka kawo magana ومن سعاه هو آخر بسخطة وده ما عندك رواية يهز ما جريمة تسين كسكونا دي مخالفة لروايات الصحيحة المفصلة في الباب ده يحسب أما رواوي إن كان تنتو أكم بانغري نا تفسير وانا مسألة تبالغ مثال مثال حديث أنا دي أبنينا المهندس أتقشيني ينزل هيك مدام كرنتا يتي ألمبا ألمبا وكما بانا أكنتا يتي ويقول هنا تيوا ليس منا mallame ta ganna bil qur'an kalma madalla ke cewa bai tare da mu wanda bai rera qur'ani ba dan wa qur'ani karatu ne na larabci misali misali mu dauki misali wan najm wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma dawa wa ma yantiqu an al hawa haka wani ba ma an gama ka ce wan najmi idza hawa ما ضل ساحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذكر شديد يا ذا بتقول والنجم إذا هوى وكان يوحى kenan gare shi ana so a rera shi ya je bai tare da mu wanda bai rera ƙur'ani ba ana so a rera ƙur'ani magana kenan sai ya kawo ya ce wannan rawa abu dawud da hakim masahu tambihi yake cewa aza hadisin abi dawud haza ibn al-asir fi jami' usul al-bukhari min hadis abi huraira radiyallahu anhu fa'allaq alayhi ustad al-akhir abd al-qadir an-naud ومن يعارض ومن يعاونه فقالوا وقد ابعد الالباني النجع في كتابه صفه كتاب المزاد الامر فعزاه إلى أبي داود يشير بذلك إلى أنه ليس من سنين أهل العلم أن يعذر الحديث إلى غير سيئين nan menene yake so ya kawo wannan wani mas'ala ce ta malaman hadisi albani ke cewa wannan hadisi da ya kawo laysa minna man lam yataqanna bil qur'an sai albani ya ce rawahu abu dawud shi albani haka ce to shi ne sai asalin ruwaya tashi akwai ruwaya cikin sai da bukari ta wannan hadisi wannan kalma laisa min na malaka da qur'ani akwai da sai bukari to ya kai albani ta rawa abu dawud ba tare ba da ya ce al-bukhari ya kawo shi shi ne ce akan wannan magana dan uwan abdul qadir ma'ana dan uwan abdul qadir dan uwan shi dan uwan shi na'ud malaman da malaman hadisi da albani da su shakus abu da dan wanshi abdulkadir malaman hadisi guda biyu kuma dukansu kuma wala kane ne wanda suka ma wannan sharhi wanda ta haƙiƙe wannan musannan imam ahmad an san da malamai da manya na hadisi a yanzu a wannan zamanin duk ɗaya mutu kenan albani ya magana kan wannan abdulkadir ya yi ta'aliki a kan wannan magana tawa da na ce rawawo abu dawud sai ce wa kada abu adal albani an naja nan karin magana ta malaman hadisi a ce albani ya bar makiyaya ya fi daji da babu kiwo ma'ana me ya kalma a nan a malaman hadisi idan ruwaya bukhari ya kawo ta ko muslim ya kawo da kawai da kun ga cewa ko da akwai cikin abu da kutar muzi kun ga cewa abu da kutar muzi bayan ruwaya ko abu da kutar muzi wannan ba ba daidai bane ba bai dace kai haka ba mutaka ruwaya kuma baka ce ba sauran amma ka bukhari ko muslim ce kawo wani malamin hadisi a ruwayar hadisi bayan bukhari ya kawo ko muslim ya kawo kun ga amma malamin abu da kutar muzi wannan ya saba ma kaida ta malamin hadisi to suka ce nan albani ya yi haka ya bar hanya mana ya bar makiyaya albani ya ce ya suka ce saboda albani fa zahu ila abi dawud ya ce shirani bi dalil wani malaman suna ishara ne akan mi ila annahu laysa muslimin ala al-ilm an ya tabi ila kar sayani ya ce saboda iya daga cikin aikin ala ilm na mutum ba zai dangana hadisi ba zuwa ga wani bukhari muslim bayan a cikin su ɗaya kawo albani ce wa jawaban alayhi albani ce jawabi akan wannan zan ba su amsa ta wannan magana tasu ta lalle inda ma ashara ilai haƙƙin masawab eh abinda suka hori na wajen malaman hadisi durwa da bukhari ka ko muslim ka kawo ka dangana ga wani ka kyale barin makiyaya ne ko barin mashaya ne yace eh abinda suka hori gaskiya ne daidai amma ce bikaddin nazar an kasadihi ma bai makalahu don a kawo da kai cin rihe ido da manhosu suka siga su soke ni ya ce a rihe ido kan manhosu kan magana eh haka ne walakin amma yambagi an yi alima annahu ma kana alayya khafiyan منذ ألفت الكتاب كتاب مبارك إن شاء الله تعالى أن البخاري أخرجه يتي تسني cewa. bai koyi ba a waje na babin sani ba ne ba na sani sarai tun farkon wannan littafi cewa wannan bukhari ya kawo da wannan ruwaya hadisin abu huraira wallakin ni amma tarakatu azumi ilai amada la jahal da gangan naki dangana ruwaya zuwa ga bukhari ba kan jahilci aw alal aqalli sabo jama'a aqalla ma mantuwa ya ce kama ƙadar zahabani kamar suke tsammani albani ya mance ne ko bai sani ba ya ce walau kanin amurka ma ƙadar zunnun zani inda har yadda suke tsammanin mantuwar ce ko musalli ba ne ba ai da kana fi hadar fat muddata zaman ai da wani shekara wajen nawa wajen bugu na biyar aka ma da tayin duk in kasa ganowa ba kare kare waye in kasa gyarawa ai lo ya kai tuna kuma na mance ne yace yace ma ka fi da yace nan ba fiya sai a wata alamar jahili ko mace da nan tana kuma mace ba da da na sani walakin lam yakun shay min zalika amma duka babu ko da cikin nabi ba mun tuwa ba da kirci to alhamdulillah yace fa inni kuntu ala ilmin anna hada ruwati هو أبو عاصم الضحاك بن مخرج النبيل هو ثقة أخطأ في رواية الحديث عن أبي هريرة يتي أبو دكان كم نبرة رواية دعوة رواية أكوين مسألة شي أبو عاصم الضحاك sika ne amma menene shi ko ruwayin da yawa daga abu horera da suka kawo ruwaye da ya dangana abu horera amma sun kawo shi da lafarin da ba shi ya kawo ba a bukhari kenan matsalar waccan ta sai bukhari ta abu atim shi yasa na bar waccan magana na kawo ta abu dauda a cikin da babu wannan magana wannan ga lokaci Allah kai mu tarsa gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad a takaice ne ke mana ruwa ya tabbatar da shakon ba da kanta albani ya rinja cikin kakkar dalilai na tahi inganci kan wancan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh